محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi Allah subhanahu wa ta'ala da ikon shi da yarda shi ya sake ba mu dama haduwa a wannan majalisi mai albarka masjid al-ansar a karatunmu na littafin nuniyatul kaftani wannan shine jilsanmu ta 21 a yau litinin 6 ga watan zulhijja shekara ta 1441 hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 27 ga watan 7 shekara ta 2020 a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 221 yau cikin ikon allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na 222 ya ƙul muhammad al-qahtani wa kazat طبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الددان وإذا طلبت طبائئا مستسلما فاطلب شواذ النار في الغدران علم الفلاسفة الدواة طبيعة ومآد أرواح بلا أبدان لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيوان والبحر أنس والبحر أنصر كل ماء عندهم والشمس أول أنصر النيران والجيس أبخرة تساعد كلما دامت بحطل الوابل الهستان والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت الاستكساك السحب في الأعلان والبرق عندهم شواذ خارج بين الصحاب يضيء في الأحيان كذب أرسطاليسهم في قوله هذا وأسرف أيما هزيان الجيس يفرغ في السحاب من السماء ويكيله ميكال بالميزان لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيدان والرعد سيحة مالك وهو اسمه يجزي السحاب كسائك الأطغان والبرق شوز النار يجر بها به رجز الهداة العيش بالقبدان نعم يقول محمد القحطاني وكذا الطبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع الددان ولقل ما يتجمع الددان وإذا طلبت طبائئا مستسلما وإذا طلبت طبائئا مستسلما فاطلب شواذ النار في الغدران واطلب شواذ النار في الغفران
علم الفلاسفة الغواة طبيعة علم الفلاسفة القوات طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان ومعاد أرواحهم بلا أبدان لولا الطبيعة عندهم وفعالها لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيوان لم يمش فوق الأرض من حيوان والبحر أنصر كل ماء عندهم والبحر أنصر كل الماء عندهم والشمس أول أنصر النيران والشمس أول أنصر النيران والجيش أبخرة تساءد كلما والقيس أبخرة تصاعد كلما دامت بحتل الوابل الهتان دامت بحقل الوابل الحقان والرعد عند الفيلسوف بزعمه والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت استبقاك السحب في الأعنان لو سوسك تحصل في الأعداد والبرق عندهم شواذ خارج والمرء عندهم شواذ خارج بين السحاب يضيء في الأحيان بين السحب يضيء في الأحيان كذبا أرسطاليسهم في قوله فإذا الثالث في قومه هذا وأسرف أيما هزيان هذا وأسرف أيما أزيان الجيش يفضل في السحاب من السماء الغيث يبدأ في السماء من السماء ويكيله ميكال بالميزان ويكيله ميكال بالميزان لا قطرة إلا وينزل نحوها لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضان ملك إلى الآفاق والفيضان والرعد صيحة مالك وهو اسمه والرعد صيحة مالك وهو اسمه يجزي السحاب كسائك الأدغان السحب كسائب الأدغان والبرق شوز النار يجرب بها والبرق شرب النار يجد بها جزر الهدى في العيش بالقبدان نذر الهدى بالعيش بالبلدان زادكم الله من فضله وتوفيقه mana yake cewa a baiti na 222 wa kaza tabi'atu lish-shari'ati jidduha wa laqalla ma yatajamma'u jiddani wa idza talaqta taba'ian mustasliman fatlub shuwaz an-nar fil gudrani علم الفلاسفة الهواة طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيوان bayan malam ya mana kashedi akan attiyara da attasha'um a darasin da ya wuce yanzu malam sai ya fara zance a nan akan attabi'iyyin su wane ne attabi'iyyin wa'insu 'yan falsafa ne falasifa ake ce musu attabi'iyyin al'awa'id su ne 'yan falsafa na farko don me yasa aka sa musu attabi'iyyin al'awa'id don saboda su sun himmantu kwarai akan bincike a saman ɗabi'a har binciken nasu ya sabkar da su daga saman iyaka ta addini har binciken nasu ya kwatanta musu a'a babu Allah har binciken nasu ya kwatanta musu a'a wanda ya halitta sai lalace idan shi yasa ake ce musu attabi'iyyin idan shine malam anan yake mana kashedi da irin wannan ra'ayin bambansu su da su da almadiyin su almadiyin sun yi imani da dukkan abin da ake gani akwai shi kuma abin da ba iya gani babu shi su kuma wannan samsamsam ɗin ma suka ce a'a babu ma ga baki ɗaya nan duka wannan duka suna cikin kafircin yanan shi ne malam anan yake mana kashedi akan wa'annan mutanen su wa'annan attabiyin al'awai irin su aristo irin su thales irin su protagoras irin su aflakon irin su socrates daga suna da irin wa'annan ra'ayoyukan kuma hallo sun yi rubutu da dama akan wannan abubuwa akan haka ne imam manfaluki he musu raddi yake cewa la hajata lana bi tarihi hayatul falasifa yunan mu musulmai ba he wayansu falasifa sun kawo mana ba wani tarihi ko kuma wani ilimi na ci gaba yake cewa faladaina fi tarihina hayatan sharifatan in muka diba mu ma cikin tarihinmu na cikin musulunci akwai tarihi ɗaukakakke mamlu'un bil jiddi wal amali wanda a cike yake da ƙoƙari kuma hallo da aiki wasabari wal hubbi da haƙuri da san juna wal rahma da tausaya ma juna wal hikma da hikima was siyasa da siyasa was sharhul haqiqi da ɗaukaka ta kirki yace wa hiya hayatu nabiyina muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ita ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hasbuna biha ita kaɗai wannan ta ishe mu wa kafa kuma ta wadatar duk wanda ya ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kuma ya bi abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan shine mai jin daɗin rayuwa babu wani mai jin daɗin rayuwa sama da wannan mutumin sai mu ji ba akwai ayoyi da dama sun zo akan haka a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا duk wanda ya ma Allah da'a da manzan Allah to wa'annan su ne wanda suke tare da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'ima a duniya da lahira daga cikin annabawa daga cikin siddiƙai daga cikin wanda suka yi shahada har daga cikin mutanen ƙwarai kuma madalla ga wannan abutan cikin wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin suratul nisa'i hallu wa man yuti illaha wa rasulahu yudhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar duk wanda yama Allah yama annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya to Allah zai sanya shi aljanna wadda ƙoramu take gudana a cikinta yana dawwama a cikinta kuma wannan shine rabo mai girma a wata aya a cikin suratul nur Allah ya ka irin wannan aya dai wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun duk wanda ya ma Allah biyayya da manzon Allah biyayya kuma ya ji tsoron Allah to wa'annan su ne masu rabauta a duniya kuma hallo su ne masu rabauta a lahira ayoyin suna da dama ka a cikin suratul fatih akwai wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima da sauransu kenan akan haka mutum kenan ya kiyaye inda zai ɗauko ilimin shi da inda zai ɗauko tarihi kuma hannu da wani littafi zai karanta shi ne kenan mana yake jan mu hankalinmu a cikin wannan abiyatin sai yake gaya mana abubuwan yanzu da suke zakkarawa sai yake cewa wal baharu unsur kullu ma'in indahum wa shamsu awwalu unsurin nirani والجيس أبحرة تساعد كلما دامت بحقل الوابل الهتاني والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت الاستسكاك السخب في ال- في ال- في الماذا؟ آه، أيوة كنا أنا وإن أبيات آه، دقنا 26 حزوة نا 29 في الأحيان malam yana gaya mana aƙida ta at-tabi'in al-awa'id at-tabi'in al-awa'id daga cikin aƙidar su na farko su wa'annan su aflaton su aristo su tanes su pythagoras eh, su protagoras kenan aƙidar su ta farko wannan shine wai suka ce البحر عنصر كل ماء عندهم والشمس أول عنصر النيران سكتي ashamsu asali kulluna ita rana ita ce asalin kowace wuta kenan wai asalin wuta daga rana aka samo shi haka ne a cikin aƙidarsu kuma asalin ruwa shi kuma daga tafkuna aka samo shi shi ne wannan aƙida tasu kuma suke da aƙida wadda suke cewa shi wannan wutai in ba don rana ba da ba a samu wannan wutar ba in ba dan rana ba da ba a samu wannan wutar ba shi kuma wannan abin ba haka ba ne ba shi kuma allah kowanne wuta daban hallo rana daban kowanne hayaƙin shi mustaƙilla ne innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kenan allah in ya ga dama ya ce ma wannan abin kasance kaza sai ya kasance hallo daga cikin aƙidar su sai suke cewa shi arruh rai innaha itidalu tabayi al-arba abubuwa guda hudu ne suka hadu suka yi rai haka ne aqida wannan at-tabiyil al-awai suka ce al-harara zahi wal buruda da sanyi kuma hallowar rutuba da tabo ko kuma a ce eh, jiga damshi kuma hallo wal ya busa kuma hallo da bushe da busassaka abu amma a bushewa wayannan abubuwan su ne suka haɗu suka yi rai kaga wayannan abubuwan kuma su kuma tabi'a ne kenan shi kuma wannan abun su bus- yaushe ƙasa za ta yi rai ko kuma yaushe eh, zahi zai yi rai ko kuma yaushe alburuda za ta yi rai kenan kaga wannan duka tilka a ƙawiluhum kuma daga cikin maganganunsu suke cewa البعض منهم يقول تنتقل من مكان الروح تنتقل من مكان إلى مكان ومن إنسان إلى إنسان suka ce rai in mutum ya mutu kuta da yake daga cikin wani hannu ya koma cikin wani haka ne su a wannan ina kuta ne yake daga cikin wani hannu ya koma jikin wani duka wannan aƙidodin su ne a rubuce da littattafan su yana nan kuma ana karantawa hannu daga cikin maganganun su suke ringa cewa inna hadhihi ruhi allati taba'as bidunil jasad ko da wanda suka yarda da za a tashin akwai wanda kuma hallo sun bi su hallo daga cikin suna iddiayi su musulmi ne wai a'a za a tada ran da za a tada na mutane ranar tashin alkiyama ba tare da jiki ba akwai aƙida daga daga cikin aƙidodi gurɓatattu wanda suke iddiayin musulunci su ma sun tafi akan wannan ra'ayi kenan nan annazim muhammad al-qassani allah ya ji shi da rahama ya yi inkarin haka duka kuma ya gwada wannan cewa saɓanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ne kuma saɓanin da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa falaisa asalu niran ash-shams asalin wuta ba ba rana bace ba kuma hallo asalin ruwa ba kogi bane ba kenan anan malam bai inkarin akan cewa ana samun kogi daga nan kogi zai tashi ya ba da hadari ya ba da kaza a yi ruwa wannan malam bai inkarin haka ba amma malam yana inkarin ko babu wannan kogin Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama sai ya yi ruwan shi ko babu hadari in Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya yi ruwa sai ya yi ruwa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kuma sai ya musu raji a kan alwalƙiya albaraku albaraku su sun tafi a kan cewa borin ruwa da yake wannan kayan wannan kuka haka shi ma borin hadari yake yin ƙara shi ne ake ce ma arradu shi kuma a shari'a ba haka ba ne ba shi a shari'a yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ka yi imani da cewa albaraku walƙiya warra'adu kuma hallo da cida ko kuma ta sama to amarun wani al'amari ne yuhaddisuhu Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da ikon yin shi abara sihab ta hanyar hadari kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani cikin suratul ra'd akwai sura ta suratul ra'd din makarantar yake cewa وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من هيبته shine wanda yake nuna muku walƙiya domin tsoro kuma da tsammani kuma yake ƙagar da halitta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma wannan ta sama ko kuma wannan cidai tasbihi ne take yi ga ubangijinta tana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a nan abin da zamu rike shi ne ya zo a cikin hadisi na abdullahi bin zubair yarda Allah ta tabbata a gare su annabi sallallahu alaihi wa sallama kana iza sami ra'at daga ana yin ta sama ana cida tarakal hadis annabi shuru yake yi bai magana yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana zance ana cida mutum ya shuru ka yi shiru har lokacin da cidin nan ta ida tara kal hadis annabi sai ya bar zance wa qala sai ya ce me yake cewa in ya bar zance subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min haifatihi ita ce azka inda ake in lokacin da aka cida subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min haifatihi kenan wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi in ya ji cida sai ya ce sai ya ce annab inna haza la wa'id li ahli al-ard wannan gargadi ne ake muku ya ku mabuta kasa annabi da shi sa abun tsoratarwa ne ana cida to mutum ya yi shiru ko me yake ya bari ya ma Allah subhanahu wa ta'ala sabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna haza la wa'idun shadidun li ahli al-ard hadisi wanda Buhari ya rawaito shi cikin al-Arabul Mufrad Imam Malik ya kawo shi cikin al-Muwatta Tabarani ya kawo shi cikin littafin shi addu'a kenan anan zan yi a gaba mu ji kuma hallo arrad a can baitin nan da yake na 232 har zuwa 234 kaziba aristali sihir fi qawlihi haza wa asrafa ayyama hazayani a cikin musnad na imam ahmad da sunan at-tirmidhi ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda albani ya ingantar da shi hadisi na ibn abbas yahudawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce me ya abul qasim ya kai baban qasim ahbirna anir ra'at ka ba mu labari akan cida ma huwa menene wannan cidin Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce malakun minal mala'ika shi arradin ci da wannan arrad malakun minal mala'ika ne mala'ika ne daga cikin mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce aqida ta sunna ita aqida wannan ba wani sauki bane haka yake zawa a mala'ika ne daga cikin mala'ikan Allah subhanahu wa ta'ala malakun min mala'ika muwakkalun bi sahab wanda shi wannan mala'ikan kawai aka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shine wakilin hadari ma'ahu maharifun minan nari yasuqu biha as-sihab haythu sha Allah yana da wa'insun makamai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya tahiyar da wannan hadarin duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya so فقالوا sai yahudawan nan suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ma haza saut to wannan karin nashi fa allazi nasma wanda muke ji fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce jazarahu bi sihab ai wannan karan shi ne lokacin da yake ma hadari tsawa shi wannan karan karan shi ne lokacin da yake ma hadari tsawa iza jazarahu hatta yantahi ila haisu umira idan ya mai wannan tsawon har sai ya tafi inda ake so ya tafi ya bada ruwa kenan wannan hadisi ne ingantacce har zuwa ƙarshen hadisi ibn abdulbar a cikin al-istizkar yake cewa jamhuru ahlil ilm mafi yawan malaman ilimi ya suna cewa ar-ra'du malikun ita cira wannan mala'ika ne يجزر السحاب يرى ما هدري تساوى ويجوز أن يكون جزره له تسبيحا كما wannan tsawar tashi ma tasbihi ne wannan tsawar tashi ma tasbihi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin alqur'ani mai girma wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi musulmi a nan kenan ya kamata ya imani da dukkan abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani shi mai girma ko kuma abin da ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ma zakarahu min annal matar a nan kuma allo bayan ya yi zance akan al arra'at a nan imam al-qattani ya yi zance hallo akan ruwa inda yake cewa al-gaisu yafrahu bis sahabi minas sama' ويكيله ميكال بالميزان لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضان أنا إمام القحطاني yana zance akan ruwa yana sakkowa kuma hannu a aune yana sakkowa ruwa a aune kuma hannu babu wani ɗigo na ruwa da zai sakko sai ya sakko ta hanyar supervision na mala'ika babu wani ɗas ɗaya da zai faɗo a kula ake da shi sai ya akwai mala'ikan da yake kula da wannan ɗasar ruwan ɗasawa ɗaya ta sauko ikon Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin hadisi na ibn jarir حدثنا ابن هميد حدثنا مهران عن ابن سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن علي بن أبي طالب قال لم تنزل قطرة من الماء إلا بكيل على يد ملك لم تنزل قطرة أنت قطرة قط هكا قط أين روا بيا سوكوا sai akan sitar biziyon na mala'ika wani iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala kai dan adam aka ce ka zana aka ce dugo gut nawa ya hado hayo hayo duniya babu wanda zai iya zanawa a ce gut nawa ne aka yi na ruwa das das das das guda nawa ne aka yi babu wanda ya sani to Allah subhanahu wa ta'ala duka ya san wannan kuma yana da wakilai akan wayannan abubuwa kenan wannan shine yake mana bayani akan cewa ya kamata mu kiyaye akan wannan arra'adu sayhatu malikin wa huwa ismuhu kenan ita wannan cida kuka ne na mala'ika kuma hallo sunan wannan mala'ikan ne ma wa huwa ismuhu yushzi sahabu ka sa'ikil az'ani wal barqu shawzun nari yajzu bihi rajaz al hudati aishi bil qubdani kenan akan wannan ka ce wannan kawai arra'ad aqida ce gurbatanta wanda zaka ce kuka ne na hadari in ya haɗu a a ba kuka bane ba tasbihi ne tasbihi ne subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi ana in muka diba a wayannan abiyat din nan wanda suke tare da wannan abiyat din inda yake cewa afakana ya alimu za aristalisuhum تدبير من فردت به الجهتان أم غاب تحت الأرض أم سئد السماء فرأى بها الملكوت رأي الإيان أم كان دبر ليلها ونهارها أم كان يعل- يعلم كيف يختلفان أم صار بقى الموسم بين نجومها حتى رأى السيارة والمتواني أم كان أطلع شمسها وهلالها أم هل تبصر كيف يعتكبان أم كان أرسل ريحها وسحابها بالجيش يحمل أيما الحملان بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان نعم.
أتشم وانا أبيات ذكرتي نيكي مسونا أبو تو كود كوكي mutane kamar suna da kambamawa an an ce wane filosof ne wane filosof ne a ce yana da hikima yana da hikima a nan kuma sai ya ce wai wata hikima ne suka tafi banda yunan ina suka tafi banda yunan in a doka a da tun a da banda yunan in nan ina suka tafi babu na tarihi inda wa'annan falasifan suka yi balaguro za a ce sun je kaza sun je kaza kuma su da kansu ma falasifan kuma hallo suke cewa balaguro hallo ilimi ne kenan kamar suke cewa kamar yadda janjar Rousseau yake cewa a safar yani dirasa balaguro ilimi ne to ba inda suka je idan haka malam yake mana ka shaidi akan wannan kan wannan tafkir inna na falasifa ya ruɗe mu mu je mu faɗi abin da Allah bai faɗi ba sun hau sama ne sun gani yake cewa ko kuma hallo sun je gabas kuma hallo sun je yamma ko sun je gusu ko kuma sun je arewa daga cikin irin wayannan falasifan wani ya zo wajen Muhammad Nasiruddin al-Albani babban malami na hadisi yake so ya yi mukabala da shi yake cewa shi ya yadda yi annahu ya ayyukul gaib shi ya san gaibi ya zo wajen muhammadin nasiru dinin albani a yi mukabala sai muhammadin eh, ya ce ya ne ya ce a'a ni na san gaibu kuma kai ka ce babu wanda ya san gaibu sai allah ina na zo ne mu yi munazara sai Muhammad Nasir Dinil Al-Albani dan ya gwada ma mutanen da suke tare wannan ho mutumin bai da ilimi sai Muhammadu Nasir Dinil Al-Albani ke cewa zan yi munazara da kai amma da sharadi guda sai shi wannan wanda ya ce ya san gaibu sai ya ce to wani sharadi ne sai Muhammadu Nasir Dinil Al-Albani rahimahullah yake cewa yake aikin banza yau ka san gaibu kuma baka san ba sharaɗi na waje na gaya ma ya ce min huna in ta hatin munazara yanan daga nan munazarar ta ƙare yanan shi ka gaina cewa ya san gaibu kuma ya zo a yi mukabala ya zo a yi munazara muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala yake cewa eh, sa'ukabiluka wa sa'unaziruka lakin bi shart قال وما شرطك ومن ايه شرطك إتش وتدعي أنك تعرف الغيب وما تعرف شرطي فبهت الذي كفر أنا إيرن وانا أبوبا شيني دو وانده يريكي alkur'ani mai girma da duk wanda ya rike suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mai tafkiri bai zo mai ya tahiyar da shi in ka rike Allah ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka rike babban makami kuma Allah subhanahu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja idan ba irin wani tafiyar ba nafsu shay irin wannan abu abin da aka yi eh, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala da yana daga cikin imam na mazahiba al'arba'a shi ma 'yan shiya suka isko shi a yi mukabala ya zo gindin masallaci sai ya ɗauki masallacin nasu ya san sare ba a shiga ba a shiga da takalmi sai ya rike masallaci takalmin shi a nan abu ya zai shiga da shi ya suka ce malam ajiye takalmin naka nan ba a shiga da masallaci kowa baka gaba inda ya haji sai imam ahmad yake cewa a'a barni in shiga in shi'a a yi satar takalmi gare su tun lokacin manzan Allah sai suka ce kai kai kai kai kai mana ai a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu yan shi'a sai ya ce to muqabala ta ida ai na kuka samu ta kenan ka ga irin wannan shine ko ku fitan lazi kafa shine mana ana yake kashedi yake cewa eh, kai ba ka je ko ina ba a fakana ya alamu za a rista lisu hun tadbira man faradat bihi jihatan kuwa shin ya san gabas kuma ya san yamma shi a ristan nasu da su talas in nasu ya san ko ina gabas ya san yamma ba shi yunan ba banda yunan bai san ko ina ba kuma har wannan mutumin shine zai zai ce ma kaza kaza kaza kaza kawai ara na taqlidil a'ma kuma hallo musulmi ya doka dan haka kenan malin yake kashedi akan irin masu irin wannan aqidai mutane ka sani ba mu yi sai Allah bar kana zalika hikmatullahi allazi bi qada'ihi mutasarriful azmani kenan a takaice darasin mu na yau yana mana zance akan wanda suke cewa tabi'a ita ce Allah subhanahu wa ta'ala wa iyazu billah mun hadi kenan ya kamata irin wani ɗalibai a kiyaye wannan abubuwan za ku ringa ganin wa'annan abubuwan tun lokacin da kuke premier har zuwa zaku ta wanda suka tafi bana shi na wannan daga talasa ya ce kaza pitagor ya ce kaza aristo ya ce kaza duka wannan abubuwa ne wanda ba su bane ba kuma zan mu rike akan cewa arra'at ismu min asma'ul malik kuma zan mu rike akan cewa shi wannan kukan na arra'at tasbihi ne yake ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma hannu lokacin da ake cida ba a son yawan surutu mutum tsayawa zai yi shiru kuma hannu in ya yi shiru sai ya yi azkar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min hibatihi subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi sarki ya tabbata ga ubangijin da takwaran kwatsa ko kuma cida take yin tasbihi don tsoron shi wanda mala'ikun ma suna yin tasbihi don tsoron shi kenan wannan ita ce addu'a da ake yi in ana cida idan mun tsaya kenan zan mu tashi insha Allah wani zance na gaba a baiti na 240 a jinsa ta gaba abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كم من شيء a cikin wannan kwanakin masu albarka yawan takbiri yawan takbiri ita wannan kabbarar ta kasu kashi guda biyu akwai at-takbir al-mutlaq da akwai at-takbir al-muqayyad shi at-takbir al-mutlaq tunda aka ga wata ana yin shi hazzawa a ida sallar idi har liman yazo ana ta yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd da takbir shi kuma al-muqayyad wanda aka kayyade shi kuma kwana uku ne na sallar layya shi kuma ana yin shi bayan kowace sallah shi kuma wannan mutlaq bai da lokaci daga mutum ya tuna Allahu akbar Allahu akbar hadisi ya zo ingantacce wanda Imam Al-Albani ya ingantar da shi duk wanda yayi kabbara a cikin wannan kwanakin sai an mai bushara da shi dan aljanna duk wanda yayi kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mukabbirin yukabbir illa bushira ila ya rasulullah bil janna qala na'am ce babu wanda zai yi kabbara a cikin wannan kwanakin guda goma ya yi takbiri ya yi tahlili sai an mai bushara sai sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da mi za a mai bushara da aljanna ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce da aljanna za a mai bushara kenan duka har zuwa lokacin sallah daga mintuna har zuwa idi mu ringa yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd idan ba dole ba kuma sai wannan mutum yana iya cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko kuma mutum yana iya yin so uku uku Allahu akbar in ya ka la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko ya kabbara su biyu ko kuma Allahu akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila la ilaha illallah Allah ya bar jagoranci